أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 a tsarin da wato coci ta tsaya da ita da malamanta sun kai yanka makansu abinda suka ga dama muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a aya jiya mun tsaya aya ta 106 zuwa aya ta 107 kenan a shafi farkon shafi na 204 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala da mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu gaba daya malam Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan dirara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون نعم ما شاء الله kamar yadda muka sani muna ɗan tabo waɗansu matsaloli da suka shafi zakka na zamani ko ba haka ba a yau za mu taɓa wata matsala shine zakatul hisabil jari alhisab yan kace hisabu ana nufin lissafi amma nan ana nufin a'a account inda ake aje kuɗi ko cont shi ake kira alhisab da larabci wani lokacin ba ana nufin a yi lissafin kuɗi ba sannan kalma ta alhisab wani lokacin tana nufin abu ya isa ya isa shi ne hisab jaza'an min rabbika ata'an hisaba menene hisaban an kirdige shi ko ya ishe su ya ishe su ba sa bukatar kari ina fata mu ce ma'ana bayan sakamakon da Allah ne ba su ba su bukatar wani wani ta to hisaba kuma an ce Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ko ba haka nan bane ko ya ajjala su ku fi cancanta wannan almuhimmu dai alhisab account da english ko ko cont da faransanci shine mutum ya ajiye kudinsa a banki to akwai nau'uka daban-daban da yake turawa sun yi muna nisa cikin wannan tsari saboda tsari ne na yahudawa asalin banki tsari ne na yahudu saboda hanya ce wadda za su bi su mamaye dukiyar mutane su kwace ta kuma su bautar da mutane an gane ko shi yasa lokacin da yahudawa suka je kasashen turai kasar portugal suka fara zuwa sai suka aka tsarin riba sai aka gane su sai aka kore su daga nan sai suka je kasar ingila an gane ko sai aka gane wannan tsarin na cuta ne sai aka kore su sai suka zo kasar jamus suka zauna hitler ya gane su ya yi kace-kace da su an gane ko aka kai yakin duniya da biyu to dama wannan tsarin idan aka dora shi kullum masu kuɗi su ne ke ƙara kuɗi talaka su ne ke ƙara tarancewa shi yasa da bankin duniya da waɗannan bankunan na zamani na turawa galibi sun kawo su ne bisa ga tsarin su saboda su talautar da kasashe ma'ana kuma su sace arzikin su kullun sai a ce mu ne baya amma muke da arziki su kuma suke buga takardu yanzu saboda Allah wanda ke rike da arziki shi ke da arziki wanda Allah ke da takarda ta iska sai su buga takardu sai su ne ke da arziki mu ba mu da arziki amma kuma arzikin kasashen mu yake to kaga irin wannan ya kamata mu farga daga cikin shi mu farga daga wannan bannan almuhimmu akwai account kala kala kuma ba wai yanzu ne turawa suka fara yahuda suka fara aiki da wannan ba Mm, tun can da tun da tun da tun zamanin annabawa abinda suke amfani da shi tsarin riba ne shi kaji Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu kuma in suka yi riba tsakanin bayahudi da bayahudi haramun ne amma riba tsakanin bayahudi da wanda ba bayahudi ba to wannan ba haramun bane shi yasa Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amalu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amalu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil duk mutumin da ba bayahudi bane idan sun ci dukiyarsu sun ci banza Allah kai mu da tsari to alhisabul jari dai shine wato kont kuran da aka cewa su ma laraba doka na sun kai alhisab kont kuran alladhi yajri sai aka ce aljari kura daga kurir ne abinda ke gudu eh laraba yanzu su ma musulanin dokon su za su yi wala kakka ce aljari wanda ya zace wanda wanda ruwa suke gudana karkashin sa to malamai sun yi sabani akan wannan matsala shin me hukuncin zakkar idan ina da kuɗi a account ya halatta in fitar musu da zakka ko bai halatta ba malamai waɗansu daga cikin malamai malamai sun tattauna kan wannan matsala tun daga da abin da ya shafi tsarin banki turawa suna gaban musulmai tun da muna da kuɗaɗe amma matsalar ba ma yin bankuna ba ma tsayawa mu wato tsara namu bankunan sai dai mu yarda da tsari irin na turawa wanda ya kamata musulmi su dawo akwai kurakurai amma ya kamata mu gyara shi ne yake cewa malamai sun yi magana biyu wasu ka ce daga cikin maganganu masu yawa akwai kanshi wasu ka ce shi wannan account kin matsayin innahu qardun matsayin bashi yake ka kai kudin ka ka ajiye a banki matsayin bashi yake me yasa suka ce matsayin bashi falmudi huwa almuqrid wanda ya aza dukiyar ya aje ta account kamar ya ramta ya ramta ma banki waɗannan kudade ne wal masrafu huwa al muqtarib shi ko banki shine ya karba ya karbi bashi da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka majma' al fiqh al islami da suka yi zama sun tafi akan wannan ra'ayi ina fata an fahimce majma' al fiqh al islami da yake abin da makka akwai majma' al fiqh al islami kuma da jidda almuhimu dai malamai na duniya na zamani sai suka ɗauki wannan account kin da ka zuba kuɗi matsayin rance yake waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a su abinda suke gani ba ramce ba ne matsayin wato annal muda suka ce su ko abinda sun ka ɗauke shi al'ida ajiya ce magana ta biyu kenan alƙawar tsari bi annahu wadi'atun bil ma'anar shar matsayin ramce yake dama can da babu banki idan mutum ya zo yana son ajiye masa dukiyarsa akwai masu ɗaukar nauyin wannan sai ya ba su dukiya su ajiye ya dauki su kuma su dauki nauyin yadda za su tsare mishi dukiyar shi ko ba haka nan bane eh in tana da yawa kwarai dole sai an dauki masu tsaro bari abin da za ka biya to har duniya ta waye ta kai inda yanzu ma shine ake bin ka ba da dukiyar ka a aje a dauki nauyin masu tsaro na zamani ko ba haka nan bane yan sanda da sojoji su tsare dukiyar don tafiyar guda ce amma tsarin da ake canzawa almuhimmu ne suka ce matsayin abin nan ajiya ce aka baya to amma sai aka ce a'a zance mafi inganci a ɗauke su matsayin ramce ya fi a ɗauke su matsayin ajiya don ita ajiya idan ka ba da ajiya a musulunci yin an ka sace za a biya ka idan ka ba mutum ajiya bai yi sakaci ba ya aje maka dukiyar ka inda ya dace cikin hirzi in ji malaman zauri inda ya dace a aje ta sai aka sace to ya an ka sace alwadir an gane ko abin nan alwadi'atu amana amana ce aka baka in baka yi ta'addi ba baka yi ifrati ba an ka dauke ta ko an ka sace ba za ka biya ba an baka ajiye kudade sai gobara ta kama sai kudin suka koni za ka biya ba za ka biya ba to amma alqardu rance idan mutum ya baka rance zaka biya shi ko ba zaka biya shi ba dan haka duk lokacin da ka buƙaci banki don an yi mata sata kuɗaɗe musamman yanzu da an ka samu barayin zamani waɗanda ga yin sata ta internet su san yadda suke bubbuɗe lambobin mutane su ɗauki kuɗaɗe ko ba haka nan bane to idan aka sace ma banki kuɗi za ta biya ka ko ba za ta biya ka ba za ta biya ka kenan rance ka bata ba ajiya ka bata wannan shine zance mafi inganci daga cikin malamai abinda malamai suka yi to ya za a fitar masa da zakka idan ina da kuɗi banki zan fitar musu da zakka ko zan fitar musu da zakka ba idan ka ba da ramce ramce na da hali guda biyu idan ka ba da dukiyar ka ramce ga mutumin da an san bai da dukiya ma'ana bai da hali ba za ka fitar musu da zakka ba ko ba ka dan bari tunda yanzu na ba mutum miliyan 40 rance sai tsiya ce mai da kodara kuma zai ta fitar da zakka zan fitar da wannan miliyan 40 ba zan fitar ba saboda shi wannan mutumin ba ba tabbacin ma za a samu da hannunsa amma yanzu idan na ramta ba mai kuɗi kuɗi na san mutumin da yana da miliyan 500 sai ni ramta mishi miliyan 100 idan na tashi fitar da zakka idan ba ya gudu bane ko yayi musun kuɗin an shiga shari'a to ai waɗannan kuɗin mai miliyan 500 ya dawo da miliyan 100 abu ne mai sauki da haka zan fitar musu da zakka shi yasa shi wannan mai bincike ke cewa ya ga bai ga malaman da suka fi bayanin hukuncin a ina za a sanya kuɗin da aka ba banki ajiya ba ana cewa an ba banki ajiya ba ana an ba banki rance amma zance mafi inganci za a doke su kamar ramce ne aka bayar ga mutumin da yake mauda dace don banki ba talaka banki shi ma yana ba da kuɗi ne ana juyawa ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi dai abin da zamu iya cewa a karkashin wannan mas'ala domin ɗaya daga cikin mas'alolin da yanzu ake tattaunawa akan su wallahu ta'ala a'lam malam musa ki mai ta aya sai mu dora karatu walladina takhadu masjida والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون na'am wannan ayar tana da alaka ne da ayoyin da suka gabata ta fuskar tana bayanin nau'i nau'i na munafikai da aka yi bayani tun da suratul tauba galibi tana fayyace halayen kafirai ne da ɗabi'o'insu ko ba haka ba tun da an kawo zancen eh, wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina kaga alladina takhadhu masjidan diraran su suna iya shiga cikin mutanen ahli al-madina dan cikin garin madina ne suke shir- suka shirya wannan banna duk da yake a wancan lokaci masjidu quba ba cikin garin madina yake ba ko kuma ya zamanto mimman haulakum kaga dai za su shiga ciki ko su zamanto mimman haulakum ko su zamanto min ahalil madina an ka zo wa akharuna atarafu bi dhunubihim su ba sa da cikin munafikai wa akharuna murjauna li amrillah ko ko murjauna li amrillah kamar da muka faɗa a qira'a ta shu'ba da ibn kathir da abu amr da ibn amir sun karanta murjauna li amrillah daga arja'a yurji'u sai a ce irja'an al murji'u ismul fa'il al murja'u ismul maf'ul al murja'una sai zamanto jam'i ne nashi amma an ka ce murjauna kidan an wato da sai zamanto daga arja yurji ne asalin shi murjauna akwai alif arja yurji to asalin shi murjayuna to sai ya kunta yimi don ma ta yi nauyi akan ya'un sai aka shafe ta farko a ce murjayuna li amrillah tunda an ce arjayurji sai ka ce murjauna li amrillah kinan ya zai zamanto an shafe masa mi an shafe masa wato lamun kin shi ta karshe mun gane wannan wannan shine taujihin qira'atin kuma dukkan ma'ana arja'a da wato arja duka da ya jinkirta al'amarinsa ma'ana ya jinkirta shi qalu arjih wa akhahu kaga ka jinkirta al'amarin sa a ga yadda za a yi to bayan an yi bayanin waɗannan munafikai sai aka tashi zuwa ga wani nau'i na munafikai domin Allah ba ba zai bar alqur'ani ya sauka ba sai ya bar kundin da duk wani kafiri a duniya sai an gane shi sai ya bar kundin da duk wani munafiki a duniya sai an gane shi sai ya bar kundin da za a gane mumini domin idan qur'ani bai bar yadda za a bambance kafiri da munafiki da mumini ba akwai matsala amma qur'ani kafin ya ƙara sauka sai da ya bar kundin da duk yadda ka yi dubara inda kai kafiri da sai an gane kafiri kake in kuma kai munafiki ne ko ba haka ba sai an gane kai munafiki ne to cikin ilmul munasabat ibnu ashur sai ya zo ce hadha kalamun ala fariqin akhar wagga magana wallazi na takhadu masjidan diraran wa kufran magana ce akan wata jama'a ta daban min al mu'akhadina waɗanda za a kama su bi a'malin amiluha saboda sun aikata waɗansu aiki ghadiballahu alaihim Allah ya yi wushi da su min ajliha saboda wannan aikin wa hum fariqun min al munafiqina wata jama'a ce daga cikin munafikai balau masjidan suka gina masallaci haula quba a kewayen quba ligharadin sayyi'in saboda mummunan manufa liyansarifa ikhwanuhum an masjidil mu'minin dan saboda mu'minai yan wato yan uwansu su karkata tunda in dan uwanka ya gina masallaci kuma yana kusa sai ka ce to ai ba laifi duk sallaci bari ma sai mu tsaya nan ina fata ana fahimta ta wa yanfaridu ma'ahum bi masjidin sai su keɓanta da yan uwansu a wani masallaci ya khussuhum wanda ya keɓance su ya ce fal jumlatu musta'nafatun wagga jumla ma'ana farkon aya kenan aya jumlar da aya ta fara da ita don ka gane bayani an fara bayani ne ibtida'iyya akan wata manufa ta daban duk da yake tana bayani ne kan munafikai amma ibtida'iyya tana da wata nata manufa ta daban tana da nata wani maudu'i ta na daban mun gane ko to wannan shi ne abin da kamata mu gane kaga nan wannan ita ce alaka tsakanin wannan ayar da wannan ayar idan muka duba ko da ayoyin da suka gabata a cikin al-isti'ab fi bayanil asbab da suka zo karkashin wannan aya walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran sai suka kawo asbabun nuzul guda shida kaga daga nan sai ka taskance ya kamata ka san nawa aka kawo to da an ka ce an kawo guda shida nawa suka inganta nawa ba su inganta ba ai mun yi bayanin wannan ina fata an fahimce ni asar na abdullahi ibn abbas an gane ko walladina takhadhu masjidan diraran yace hum unasun min al ansar wasu mutane ne daga cikin mutanen madina kaga ba mutanen makka bane ibtalaw masjidan suka gina wani masallaci fa qala lahum abu amir sai abu amir yace ibnu masjidakum ku gina masallacin ku wasta'iddu bimastata'tum ku yi tattale da abin da kuka shirya min kuwatin na ƙarfi wa min silahin da kuma kayan yaki fa inni zahibun ila qaisar ni zan ta zuwa qaisar malikul rum sarkin rumawa malikul rum sarkin rumawa rumawa kala biyu ne in tabe akwai rumawa na gabascin duniya akwai rumawa na yammacin duniya lokacin da qur'ani yake cewa alif lam mim ghulibatir rum ana zancen rumawa ne na gabashin duniya akwai rumawa na yammacin duniya to kaga in baka bambanta ba ai akwai matsala ka gani an gane wannan da kyau ko da wanda an ce ghulibatir rum sai ce kasar italiya ake nufi roma ba haka ake nufi ba rumawa ne na gabashin duniya wajen yankin rasha ta suke ta yi karatun tarihi baka karanta ba kaga sai a samu matsala mun gane wannan da kyau to dan haka dai malikul rum ana kiran shi qaisar shin sunansa ne qaisar ko a dama shugabanni suna da sunayen su kowane yanki zaka iske akwai sunan sarkin akwai kuma sunan wannan matsayin nashi na sarauta sai zaman to duk sarkin rumawa ana iya a kira shi qaisar ko kuma a kira shi herqal saboda shi ibnu kathir herqal ya kawo ina fata da fahimta ta to kuma duk sarki na ƙasar misra sai a kira shi ne fir'aun da ana cewa alfara'ila to in sarki ne na farisawa fa sai a ce ni sai a ce kisra to in sarki ne na ƙasar yaman fa sai a ce a'a yaman fa ba mu ce na ƙasar ethiopia ba ethiopia shi ne da jashi ai kai kokari fi kan malam haka ne to yaman fa sun ka ce ana kiran shi tubba'un min tababi'a jam'in shi tababi'a ban gani ba sabo mai ce ba to almuhimmu dai shi wannan ya ce zai zuwa ga kaisar malikin rum fa'ati bi jundin min rumi kaga za a yi hayar sojojin haya daga waje a yaki addinin Allah ashe wanda zai yi hayar sojoji daga kasashen waje a zo a yaki kasar shi ko a kashe al'ummar musulmai ba yau aka fara ba yace to fa ukhriju muhammadan wa ashabahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai zai fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa an gane ko to falamma faragu min masjidihim lokacin da suka ƙara gina masallacin su atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce qad faragna min bina'i masjidina mun ƙara gina masallacin mu fa nuhibbu an tusalli fihi muna so ka zo kai sallah tuta kenan dama wani in yana son ya kitsa banna sai ya dibi wani mutum ne an yadda da shi a wannan abin sai ya gayyace shi da ya gayyace shi sai a ce ai suwa da masu zo a in sun zo shin ai su su san gayyu Allah shi ne san gayyu ina ba ta ana fahimta ta to kada ka yadda idan ka gane mutum zai cuta ma addini ya gayyace ka dan yayi amfani da halartar ka sai ka ci sai ka bashi uzuri kawai ka ka- ka kauce saboda da yawan mutane ba su mai da addini hanya ce ta cewa cewa suna son su gayyaci wani babban malami a wani abu sai ce to ai malam wani ya zo da haka jama'a mun bude account na neman taimako shi kuma tana yawa bai sani ba sai a zo a tattara kuɗi a je a yi hayaniya da su ina fata ana fahimta ta da haka irin waɗannan mutanen ba a ba su dama fa qalu qad faragna min bina'i masjidina fa nuhibbu an tusalli fihi wa tad'u lana bil baraka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna son ai mana addu'a kajibi wanda yake son ya rusa addinin ya rusa wanda ya zo da addinin kuma da shi yake fakewa Allah kai mu da tsari فأنزل الله فيه سأل سوك لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى والله لا يهدي القوم الظالمين كذا وانا أثر ني دقى عبد الله بن عباس كما سندين شياء إنغانتا كما إن كنت بيش تبس هنا بغانا ني أكام وانا دسوك سوسي كده وانا مسلاتي من جوانا دجو تو أما أكوي أثر عبد الله بن عباس وانا شي بي إنغانتا إلا فاتا أنفلتين نبي دسوك كاو أكوي أثر أبي رهمين kaga yanka ce abu ruhmin kaga in ka zo sai ka ce to shan abu rahamin na ko abu rahimin na ko kaka saboda da ra'un ce da ha babba da mimun ana kiran shi abu ruhmin kulsum ibn husayn al-ghifari asalin mun ga asalkin nashi da'ifi na shi yasa sai kai kokari in ka ji suna ma ka iya karanta shi ka koma ba littafan da suka tattauna akan wannan abin a kwanakin baya lokacin da muka zo muka yi bayanin waɗansu kabilu wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna mun ka ka kabila ta aslam da ashja har mun ka kawo bani lahyan ko ba haka nan bane da na koma cikin littattafai bincike don na yi shakka sai ni gano ba bani lahiyan ba ne bani lihiyan ne sunan wata kabila in ka diba cikin hadithi na khufaf bin ima sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim an kawo sunan su bani lihiyan su shi yasa dole sai kana da masadi kana da maraja kana da inda zaka koma kana da wanda zaka tambaya in abu ya shige ba bai yiwa ka zanka san komi akwai wani malami ana kiransa Umar Rida Kahala doktor ne yana da littafi Mu'jamul Qaba'il al-Arabiyya al-Qadimati wal Haditha kai ba wani ka samu da littafi duk kabilun Larabawa yayi mu'jam nasu kinan ka ji sunan kabila ba sai ba koma can na baka babudi sannan yana da littafi A'lamun Nisa littafi ne akwai wani malami da ake kira al-Imam Az-Zirikli yana da littafi al'alam ma'ana manya-manyan masana an gane ko mazaje to shi kuma umar riba ka hala da ya zo sai ga ya kamata mata ba a faɗi mata waɗanda suka yi ma musulunci ake ma'ana matan da suka yi rubuce-rubuce sai sa a'lamun nisa kuma yayi mu'jamul qaba'il al-arabiyya al-qadimah wal haditha kaga in ka ji sunan kabila da bagani ba in ta laraba ba ce ina zaka koma sai kamata ka koma ba sai ko mun fahimta ba an gane ko Umar Rida ka hala yana da littattafai kwarai da gaske dalibin ilimi da iya amfanuwa da su waɗanda abin nan kuma yana da littafi mu'jamul mu'allifin mu'jam ne na malaman da suka yi littafi kaga in ka samu sunan wani malami yayi littafi baka san ko meye sunan shi ba da tarihi sai ka koma mu'jamul mu'allifin al-ma'ajim suna da kyau suna da kuma taimakawa wata rana in Allah ya bada iko za mu yi muhadara akan alma'ajin da kuma nau'ukan su saboda ɗalibin ilimi ya zama to ala basiratin bil amri ina fata an fahimci sun kawo asar daga Abdullahi ibn Abbas an gane ko wanda yake cewa da a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malik bin Dukhshum kaga shi man bin Dukhshum suna wani abin da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Malik bin Dukhshum fa qala Malik li Asim sai Malik ya ce ma Asim unzurni hatta akhruja ilayka bi narin min ahli fa dakhala ala ahli yace ka jira hakin zo da wutata a hannu daga iyali na ma'ana zai shiga ɗebo wasu wuta ma'ana garoshi kenan ko mu ce kyankyan sai wasu na cewa garoshi wasu na cewa kyankyan sai fa dakhala ala ahlihi sai ya shiga ga iyalinsa fa akhadha sa'fatin min nar sai ɗebo waɗansu garoshi to wannan atarkin da suka kawo an kawo shi amma ba a kawo sanadin shi ba shi yasa malamai sun ka tafi cewa wannan ba za a tabbatar da ingancin shi ba sai an samu wato sanadin sa amma waɗansu malamai kuma sun da'afa shi kai tsaye suka ce wato da'ifi almuhimmu dai dukkan asarkin da aka kawo game da wannan riwaya asar guda ne ya inganta cikin guda guda shida to kuma tun da guda ya inganta mun karanta shi ai ya isa ko magana ta rigita kare in kana son ka ƙara samun bayani wajen wallabina ta kazu masjidan diraran ka koma cikin tafsiri na ibn kathir ya fayyace ya bi ta ɗai bayan ɗai ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza bayanin da mai jalali ne ya kawo takaitacce ne an gane ko amma bayanin da ibn kathir ya kawo yana da yawa bayanin da aka kawo cikin al-istiab fi bayanin asbab yana da yawa shi yasa ilimi ba abu guda bane kana iya ɗauka nan ka ɗauka can ka ɗauka can sai ka haɗa amma in ya zama to littafi guda ne gare ka to wannan da za ka yi ba aika dan bace ina fata an fahimce akwai wani malami yake cewa ittaqi sharra man qara'a kitaban wahid ka ji tsoron sharrin mutumin da littafi guda ya karanta yanzu wani a tafsiri ma a rayuwarsa jalalain aka koya masa jalalain ma bai gane shi ba amma kuma banda jalalain an fita cikin tafsiri bai iya dauka wani littafi ya fasa amma kuma mufassir ne shi na ma shugaban masu tafsiri da duniya gaba kaga akwai matsala mun gane ko a'a shi ilimi ya gane mu karana malam wani ya ce hadisi sahihi ne wani ya ce da'ifi ne ina dalilansu sai a kalli dalilansu ina fata na finta ka malam wani cikin tafsiri ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza sai a duba a gani in za a iya hada maganganu a hada su in ba za a iya ba sai a yi tarjihi da dalilai malaman fiqh wani ya faɗi magana kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ina dalilansu sai a rinjaye su amma in ka zan kurma kai babu ruwanka abinda ka sani shi kadai na ka sani to ya haka ne wannan ba ilimi bane shi ilimi ya gade a zo a kawo hujjoji da dalilai a tattauna kafirai ma sun dauki wannan mazhaba kuma haka bane wa qala alladhina kafaru allati la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun da kaji mutum na cewa ayi yaya kenan so ya gane bai da gaskiya domin ko ustaz malami mai karantarwa a aji musamman mu dauki malamai na aji waɗanda sun je sun yi karatu amma matsayin da sun ka ɗauka na diplom galibi ba su cancance shi ba wasu daga cikinsu to da kaga doktor ko professor bai san aibe tambaya bai yi karatun ƙwarai ba a ana la'uhibbu misal hadal as'ila ukhruj a ba ai karatu ba wallahi malamin da ya karatu in kana so in akwai lokaci a kama tattaunawa har safiya ta wani ba matsala da haka bari cewa ukhruj ka tsaya ka yi karatu ka gane karatu ka karantar da al'umma diplom shaida ce ta kayi karatu amma ba shi ke nuna kana da karatu ba ka yi karatu a jiya shi ne karatu kuma malami mutum ya zo ya karatun zaure bai karantu ba yana ɗaukar littafi arba'in ya aza saman keke ko mashin ya je makaranta ya nuna shi malami ne ya ɗauki ƙaton rawani ba shi ne ke nuna kayi karatu ba zuwa zaure ba shi ne ilimi ba a'a sai an zo an tattauna mas'ala ta ilimi sannan ake gane malami abbad abdul muhsin al-abbad babban malamin na hadisi wanda ya kai shekara 50 yana karantar da hadisi a masallacin madina wata rana wani dalibi mai tambaya sai ce mai ya doctor sai ce aha ana lastu bi doctor ba shi kenan ba to da kai ka dauki dole sai mutum ya zama doctor ne da mutuwa malami sheikh nasiruddin albani doctor na bin baz doctor na muhammad al-abid shaqiqi doctor na imam malik doctor na imam shafi'i doctor na imam abu hanifa doctor na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam abu kashima doctor na shi na ya kamata mu gaya mu juna gaskiya wanga tsari ne zamani ya kawo ita jami'a tana taimaka ma ne ka iya bincike aljami'a tukharriju almuhath wal muthaqqafin wala tukharriju ulama kuma ko ina ana karatun zaure masallacin makka yanzu zaman da ake karatun zaure ne ake yi karatun su dan ba jami'a bace masallacin madina malaman da ke karantarwa karatun zaure ne suke koya ma mutane da haka ka tsaya ka yi karatu ka gane karatu ka amfani al'umma amma ka rike diplom ka yi alfahari da diplom ɗinka ko ka rike wani babban malami kana zuwa wajen shi kana karatu baka gane baka ce ai wajen malam malami karatu wannan duk bai shi ka a yi bayani a kawo hujjoji da dalilai shi yasa da aka tambayi fauzan kusan fauzan abin da mufti na kasar saudiya shi doktor na kuma malami na ya karatu wajen malamai ɗalibin muhammadu al-amin shantiti da usaimin ma ya yi karatu ga shantiti bin baz ma ya karanta wani fanni ga shantiti ina fata ana fahimta ta to shi kenan sai aka zo ka ce mai shin ka san akwai masu tambaya aka tambayi fauzan hali shahada ta dullu alal ilm shi idan mutum yana da shahada yana nuna da ilimi ya ce shahada la ta dullu alal ilm ya ce bal ya hamiluha ajhalun nas tana yaka iska mutum jahili da ma ya samu diplom saboda muzakkira ta da abashi ya sha muqarrar ya hardaci ya zo ya zuba ma ustaz abashi bin surban in an ka zo wajen mas'ala ta ilimi da ya hito sai ya watsar da duk abin da ya hardaci wannan ba karatu bane ma kana lillahi wasal wa ma kana lighairihi qata wanda ya nemi ilimi don Allah ilimi shi na tabbata wanda duk ya nemi diplom ba ilimi ba bambancin mai neman ilimi da diplom ko na addini ko na duniya abu guda ne mai neman diplom da ya samu certificate wani mu ce certificate an gane ko shi kenan sai ya aji karatu saboda diplom yake nema mai neman ilimi kullum bincike ya kai sai ya koma ga Allah hada huwa al-farq in kana so ka gane bambanci dan ka zan profesa a ilimin addini ko na duniya ba ka kai karshen ilimi ba ilimi yana da bukatar ka kara bincike ka amfani al'umma amma in diploma kake son ka samu da ka samu diploma ka huta sai ka daina karatu ka nemi aiki ka samu ratib ka samu salari ka auri mace ka aihe yaya ka ci tuwo ka koshi ka yi kwana ka mutu an gari don na muga maka gaskiya to Allah ya kyauta don haka dai waɗanda malamai dukkan su kowanne daga cikinsu ya yi bayani karkashin wannan aya wallazi na takhadu masjidan to anan magana za ta tashi wato imamu nafi da imamu ibnu amir da imamu abu ja'far sun karanta alladhina takhadhu masjida yanzu wanda yake karatu da qira'a ta warsh sai ya mun ce walladhina takhadhu masjidan sai ce a arma adibi ayan nan akwai kuskure cikin ta babu kuskure qira'a ta nafi da qira'a ta abu ja'far da ibnu amir su suke karantawa alladhina takhadhu masjida qira'a wadda ba ta suna karantawa walladhina takhadhu masjida in baka san ilmul qira'at ba sai ka tsaya bakin qira'at da kai ne ka sani kuma shi ne ba ko dole na sai ka abuga kuma wannan bahasi ne mai yawa kuma yana buƙatar bincike ta fuskar qira'at yana buƙatar bincike ta fuskar abin nan at-tawjihul balaghi kaga nan a cikin alqur'ani a cikin suratul baqara wa qalu ittakhadha Allahu walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun ibnu amir ya karanta qalu ittakhadha Allahu walada babu wawu sannan kuma idan muka duba a cikin suratu ali imran akwai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard da imam nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir sun karanta sari'u ila maghfiratin min rabbikum kaga in baka san waɗannan kira'o'in ba in ka jona ce sari'u ka bincika da wace kira'a yake karantawa in ka jona karanta wasari'u ka bincika da wace kira'a yake karantawa har yanzu irin wannan bai kare ba ga wannan wurin da muka karanta sannan har yanzu a cikin suratu al-ma'ida wa yaqulu alladhi الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم har yanzu idan muka duba ya ƙulun labina amanu imamu nafi'a da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir da imamu ibnu kathir haka suke karantawa ya ƙulun labina amanu amma sauran kufiyun suna karantawa wa ya ƙulun labina amanu da imamu hamza da imamu kisa'i da khalaf da asim sannan kuma imamu abu amr da imamu yaqub suna karanta wa ya ƙulan labina amanu shin kira'o'in ka san su ka san taujihinsu shi yasa ka dauki qur'ani kaga babu wata harafi da ka sani ka je ka ƙara lokacin da muna sababbin ɗalibai ba mu san komai cikin ilmin qira'at mun ka zo masallaci ko da muka zo muka iske wani an kawo wani alqur'ani to kun san libya suna karatu da qira'a ta qanun riwaya ta qanun zancewa an gane ko tun da warshi da nafi sun yi kaban ba komai ba mu sani ba cikin ilmin qira'a sai da mun ka zo muka dauki wani alqur'ani ko da mun ka diba daidai wannan ayat والذين اتخذوا مسجدا ضرارا da ba yana da wani wani wani wani abin da bik ko in ce bayu bule nace subhanallahi subhanallahi sai na dauko ni kwance kasa ni zabga wawo wallahi ce an tafka banna sai da aka zo cikin ilmin qira'at sai muka gane ashe ashe ba ga yasa da Allah ɗaliban ilimi kada ka yi magana akan abin da baka kewaye sirri shi ba ina fata ana fahimta ta wannan wawun din har yanzu in kun ka diba wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya ibnu amir shi kadai na karanta ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah an gane ko qala al malku wa qala al malku alladhina istakbaru min qawmihi lil ladina istud'ifu shi ibnu amir nan kuma yana karanta da wawun wa qala al malaku alladhina istakbaru min qawmihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum suratul a'raf aya ta 75 sannan a cikin suratul al hadid wa man yatawalla fa inna allaha huwa al ghaniyyul hamid nafi' da abu ja'far da ibnu amir sun karanta wa man yatawalla fa inna allaha al ghaniyyul hamid ilimi ne mai zaman kansa dan haka dan Allah daliban ilimi abin matsaloli na ilimi a hankali kada ka je ka tunkari abin da ya fi karfin ka musamman tafsiri kana wanga fanni zai kada ka kana wanga fanni zai kada ka wannan Allah ya gane da mu almuhimmu wallazina takhadhu in an ce allazina ma'ana babu wawun isti'dafi ne an fara wata magana an nuna maka an kare da waɗansu mutane an shiga magana waɗansu mutane allazina in kuma an ka ce wallazina to alwawu muna da wawun wawun cikin larabci sun kai wawun kusan guda 28 kala-kala daban-daban to nan alwawu guda biyu za mu ɗauka tunda su ne suke da alaƙa da karatunmu ko mu ce alwawu wawul afi daga cikin munafikai wa minhum ay wa fariqun min al munafiqina alladhina takhadhu masjidan ko ko alwawu wawul isti'nafi sai da manto da alladhina da kira'a da tace alladhina da tace walladhina duka isti'nafi ne akwai wawul isti'nafi akwai wawul afi mun gane wannan ina fata ana fahimtar ta kana so ka gane wawul afi dan wani bai gane wawul istinafi ba wawul istinafi shine an tsaye da magana za a shiga wata magana ina fata an fahimci ni ha wawul istinafi tana nufin wata magana ce ta daban in ba haka ba za ka yi banna fa asabahumullahu bima qalu jannatin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين ستمي والذين كفروا تو والذين كفروا واو الاستئناف don in ka ce wa zalika jazaul muhsinina wallazina kafaru wa wal ce kina Allah zai saka kama kafirai da mutum kaga an yi banna mun gane akwai wani malami ko in ce wani mai bincike ya rubuta doktora akan wawu kai kokari ka same ta kaga alwawu anwa'uha wa ta'thiruha fil ahkami wat tafsiri wal aqida eh ni na ga maka babu ruwan hawa kyauta ruwan Allah والذين اتخذوا تو da waɗanda suka riki masjidan fi'ili na ittakhadhu kai hattara a larabci malamai sun yi sabani akan asalin sa kun san mun faɗa mun ce akhadha ne asalin sa ko baka da bane to in mun ce asalin shi akhadha to ittakhadhu kina asalin shi ittakhadhu sai an ka ɗauki alhamza aka mai da ta tawo domin akhadha ne waɗanda suka ce a'a akwai fi'ili na larabci sunan shi takhidha takhidha yattakhadhu sai zaman to ittakhadhu ta'un ce an ka sanya cikin ta'un wallazina ittakhadhu waɗanda suka riki masjidan masallaci shi ittakhadha kala biyu yake akwai wanda ke ta'addi zuwa ga maf'uli daya akwai wanda ke ta'addi zuwa ga maf'uli biyu to idan ya zama to mai ta'addi ne zuwa ga maf'uli daya kaga ittakhadhu masjidan sun riki masallaci to abinda zai biyo baya sai ya zama to hali amma in ya zama to yana da ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu sai zaman to wallazina takhadhu masjidan masjidan shine matsayin maf'ulul awwal diraran shine maf'ulul thani dole sai ka san wannan wanda zai ce ai wannan bai da wani amfani wallahi yana da amfani to wallazina takhadhu wadanda suka riki masjidan masallaci ko ba haka ba masjidan sun ka riki masallaci diraran wato yana da ma'anoni daban-daban menene diraran kaga wani in yanzu sai ce to akar maka Allah mu dai abinda muka sani in an ka ce diraran shine cutarwa ko ba ka dan bari ko ba ka dan ba to an ka wuce cutarwa akwai wani bayani babu waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a shi diraran kin nan matsayin maf'ulun li ajli shi ma'ana sun riki masallaci li ajli idraril muslimina dan su cutar da musulmai kaji maf'ulun li ajlihi wanda suka ce a'a ba maf'ulun li ajlihi ba diraran kin nan yana nan matsayin abinda ake kira wato masdar an shafe fi'ilinsa walladina takhadhu masjidan yadurruna diraran wa yakfuruna kufran wa yufarriquna tafriqan wa yursiduna irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl sun kace an shafe ma waɗanga masadirkin menene af'alin dinsu waɗansu kace malamai sun tafi akan wannan waɗansu kuma an gane ko suka yi magana suka ce a shi kufuran da tafriqan hali ne walladina takhadhu masjidan diraran ay mudirrina wa kufran ay wato wa kafirina wa tafriqan mufarriqina bayna almu'minina wa irsadan mursidina liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ay fi hali kaunihim mudirrina wa fi hali kaunihim kafirina wa fi hali kaunihim mufarriqina wa fi hali kaunihim mursidina liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl duka an faɗi wannan magana to in ka zo ka ce kawai haka za ka ɗauka aya ka yi sagagagagaga shi za a gane wani abu ba za a gane ba waɗanda suka riƙe masallaci diraran don cutarwa kaga ashe ana yin masallaci don mi ana yin masallaci don kyakkyawan niyya ana yin masallaci don mummunan niyya to alladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran kuma dan kafirci wa tafriqan dan rarrabawa shine farraqa yufarriqu tafriqan rarraba kawunan musulmi bainal mu'minina sakankanin musulmai domin su munafikai a hade suke suna son musulmi wasu su zo su bi su saboda su samu dama su yaudari addini وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون كذا سنشبو سنكوما كما نكتب تالي قوتاكوما annati sai Allah ce wa irsadan kuma sun yi wannan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu ga wanda ya yaki Allah da manzon shi shine an ka ce Abu Amir wani mutum da ake cewa Abu Amir an ce ya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramuka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba hada cikin su almuhimmu dai ya yaki Allah in an ce ya yaki Allah ba ana nufin zai yaki Allah fito na fito da Allah ba haka gaba da gaba dan ba wanda yake gaba da gaba da Allah ko ba haka da bane da shi na iya gaba da gaba da Allah da Allah ya ce a kawo shi mutu ina yi an kare da shi kalla idza balagatil hurqum wa antum hina idin tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دعك با وندي بواي الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض دعك تي لمن حارب الله أنك تي آيانا يكي دا الدين الله دم با وندي إسي يكي دا الله amma in kana yaƙi da addinin Allah kuma kana yaƙi da Allah ne ko ba haka nan bane sannan wa rasulahu sun ka yaƙi manzo wasu ma suka ce a'a saboda ma sunan manzo an ka kawo sunan Allah saboda duk wanda yayi yaƙi manzo to hakikatan Allah ne ke yaƙa man yuti'ir rasula faqad ata Allah ka kuga wanda yayi yaƙi wanda yayi yaƙi manzo ai ya yaƙi Allah ina fata an fahimce ni min qablu can gabani to kaga nan min qablu tana nuna cewa ai qabla bina'ihi kafin gina masallaci shi Abu Amir Ar-Rahib kafin gina masallaci ai ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya shirya masa bakirci ya shirya yadda za a yi a mai da musulunci baya Allah ce to waɗannan mutane wala yahlifunna zaka gansu suna rantsuwa suna cewa in aradna ba komi muke nufi ba illa al-husna ai illa al-iradatu al-husna ijma malamai tunda al-husna sifa ne walillahi al-asma'ul husna kaga husna ba suna bane ma'ana sifa ce kuma husna muannath ne na ahsan in an ce husna shine mafi kyau ba mai kyau ba wani sai ce ai walillahi al-asma'ul husna Allah da sunaye masu kyau a'a mafi kyau ake nufi siga ce ta tafdili to kaji munafiki sai ce wala yahlifunna Allah ce suna rantsuwa da Allah in aradna wagga in bi ma'ana ma domin in in kaga la tazu illa tazu bayanta nafiya ce in aradna illa alhusna ai ma aradna illa alhusna ba abin da muke nufi illa alhasl alhusna sai dabi'a mai kyau ma'ana mun gina wannan masallacin mun mutane ne masu dabi'o'i na gari ko ko mun gina wannan masallacin akan manufa ta gari illa iradatul husna to amma menene sakamako wallahu Allah yashhadu yana shaida fi'ili mudari'i yau da gobe jibi da gata ko ba kana bane innahum su tabbas lakadibun makariyata iga tari haka na kace kuma tari makariyaci sunan shi tari kuma da zarumanci Allah kai mu da tsari da kariya mun gane wannan da kyau to yanzu mun zo karshen bayanan da a karkashin wannan amma yanzu abubuwa suka yi saura matsaloli na fiqh da matsaloli na balaga wannan aya da za mu ɗauke ta ita kaɗai mu ce za mu fitar da matsalolinta na balaga za su ɗauke mu lokaci mai tsawo amma yanzu zan ɗan yi ƙoƙari in ɗan tsakaro tsakarowa na zan yi in ni tsakaro abin da muka samu shine za mu yi aiki da shi idan ka diba cikin majallatu tadabbur a shafi na tara na yi gaya muku wannan duk wanda ya same ta akwai inda an ka gabatar da bayani kan ka'idodi yadda ake taujihin kira'o'in alkur'ani da balaga ina fata an fahimce ni to in ka samu wannan insha Allah ta'ala zai taimaka maka zaka ga wato wani lokaci ya kawo taujihin yadda ake taujihin kira'a da kira'a abinda ya kawo karkashin wannan don ka san ilmul qira'at yana da alaka da balaga ta alkur'ani yace ya kawo ka'ida tis'atan wa arba'ina nawa ne tis'atan wa arba'ina arba'in da tara ƙa'ida arba'in da tara na balaga waɗanda adda alaƙa da ilmul kira'at ya kawo yadda zaka taujihun kira'at da balaga ta alƙur'ani wannan na faɗa ne saboda wani ya san ana taujihun kira'at bin nahu ko wasarf amma bai san ana yi da balaga ya san ana yi bin nahu wasarf wal qur'an almuhimmu da Allah ya ce walladina takhadhu masjidan dirara me yasa an ka kawo alladina ba a kawo sunayensu ba nan ta'aridi ne in ji malamin balaga an yi niyya a zarge su sun aikata aiki wanda ba nagari ba domin mutumin da ya gina masallaci ba don Allah ba don ya kawo banna a cikin addini abin zargi ne ko ba abin zargi ba abin zargi ne mun ji wannan da kyau to mas'ala ta farko ta balaga kenan masjidan nan kai hattara a ka'idar larabci mai koyon ilmu sarf maf'il masjid maf'il wazni ne na fi'ilin da asalin shi mudari'in shi yana da kasra domin in an ka ce fi'ili yana da kasra to sai a yi ma sunan wuri ismul makan kasra yanzu in ce wa'ada ya idu sai ce mi mawa'id saboda ya idu asalin shi ya wa'idu ne nazala yanzilu sai ce mi manzil saboda yanzilu ce to amma in mudari'i na da fatha ko yana da damma to sunan shi ismul zaman da ismul makan su ko fatha suke dauka misali ƙara'a ya ƙara'u sai in ce makara ban cewa makare ko ba ka da bane kataba yaktubu maktab ban cewa maktib to amma sajada yasjudu masjid kaga ga ka'ida kaya za ka yi ka'idan malaman sufa kuma ƙur'ani ya saba mata sai a ce a'a tana yiwa akwai laraban da suke amfani da wannan lugha suna masa kasra amma ba kawo ta ba ko kuma ce a'a shi qur'ani shi na karshe tunda Allah na ya fada malaman sarfa ku yi hakuri kuna kun kai kuskure ko kuma ga a dauke shi za a fitar da shi daga cikin ka'ida amma dai don mu yarda da Allah don sajada yasjudu masjid ya kamata a ci amma masjid an kaci mun ji wannan da kyau to da haka ka'ida ce surfiya sai kai aiki da ita ka rike ta da kyau الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يحلفن كاغا اي والله لا يحلفن لي تند الله الباب الموطئ للقسم ان اردنا الا الحسنى كاغا ولا يحلفن اي والله لا يحلفن تو ان سرنسوا ina جواب الرنسوا ان اردنا الا الحسنى ba abin da muke nufi sai mai kyau ashe dan mutun yayi rantsuwa ba shi ke nuna gaskiya bane shi yasa nan wato wallahu ya shaɗo innahum lakadibun Allah yana shirya su masu ƙarya ne to anan yanzu har da alƙur'ani akwai ƙa'ida nan balagogin ƙur'ani akwai ƙa'ida nan maudu'in ƙur'ani akwai ƙa'idodi waɗanda guda uku su ne zan faɗa kowanne da ɗan tsakara ne ba sannan sai mu je aya ta gaba bari mu fara da balaga ta alƙur'ani kaga wallahu ya shaɗu innahum lakadibuna me yasa yace innahum kaga inna tufidu ta'kid sannan yace la allamu wagga ita suke kira lamul muzahlaqa asalinta hum lakadibuna ne lahum kadibuna sai ta tashi ta koma zuwa gami zuwa ga khabar saboda inna tashi cikin mubtada kenan innahum la qarin ma'ana ne kadibuna bai ce yakdibuna ba sai kawo suna ya nuna maka su dabi'a su ce makaryata ne ba wai ƙarya su guda suka yi ta ba balaga ta hito ko ba ta hito ba wanga kaɗan ne zan ɗauka abu na biyu cikin balaga ta alƙur'ani shine amfani da suna hikmatu istikhdamil mausul kwanakin bayan mun gabatar da muhadara a jami'atul tadamur akan hikimomin da suke sa ana amfani da ismul mausul a cikin alƙur'ani shi ismul mausul wani lokaci in ya zo a wajen malaman shari'a ma'anar shi ne ma'anar shi jam'i ta ko ba ka bani in nace man ai mutum guda ne ko amma wani lokaci in nace man mutane da dama nake nufi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر تتمين وما هم بمؤمنين أبي وما هو بمؤمن ما وما هم بمؤمنين كما أنا شجم إيجي تو أما إن يزو تكين كسا انتبه تنا يوا أكو أن أكل في نشي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا نم بايا شفي كوا da kowa ba kakkaci a'a ai an ce tufidul umum ba ko ina ba innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum akwai wadanda ake nufi da shi haka ne ko ba haka ba to kuma qur'ani yana amfani da shi wani lokaci dan ya zargi wani wani lokaci dan saboda a rufa mutum asiri laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu Allah ya karbi tubansu in an faɗi sunayensu ko da an gafarta musu ai akwai matsala amma sai an ce awa ala thalathati alladhina khulifu sitran lahu bincike ne mai yawa kaga hikmatu istikhdam al-mawsul ana amfani da shi lil ijmali saboda abin da ke karkashin shi yana da yawa ana amfani da shi saboda ana son a takaita magana alladhina innal ladhina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi aiki suka aikata aiki na gari ijmali ne ko in an ce za a rubuta sunayen yan aljanna suna da yawa ko ba su to amma da an ka ce innal ladina duk alladina ya shafi duk sunayen mutanen aljanna wani doktor ne bincike kan wannan sai abu na karshe yanzu za mu zo wajen maudu'i a'a har da alqur'ani na manta ban yi bayanin har da alqur'ani ba cikin suratu tauba akwai wallahu ya'lamu innahum lakadibuna akwai wallahu ya shaɗu innahum lakadibuna akwai kuma a cikin suratul munafiquna wallahu ya shaɗu innahum lakadibuna ya za ka bambance su kai alarmu mai hadda alqur'ani wallahu ya'lamu innahum lakadibun afa Allahu an kalima adinta lahum shine na farko a cikin suratul tauba sai wanga wuri na biyu wallahu ya shaɗu innahum lakadibuna shine na biyu can kuma cikin suratul munafiquna wallahu ya shaɗu innahum lakadibun shikenan idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu الله يشهد إن المنافقين لكاذبون mun ji wannan sai na ƙarshe almaudu maudu'i bizan ɗauka kawai na farko addirasal mawdu'iyya mun ka ce inda addirasal mawdu'iyya akwai ka'idodi guda hudu da na faɗa muna tuna su al-lafzu al-ma'na al-hukmu al-qissa mun rike da kyau to yanzu mawdu'i za mu fitar anan yanzu yanzu mawdu'i na farko masjid ya zan mai da kalima ta masjid ta koma mawdu'i a alqur'ani sai in ɗauko allafu duk kalimar da ke da alaƙa da sajada da yasjudu da masjidan da asajiduna sai in haɗa su wuri ɗaya sai in ɗauko kuma kalimomin da suke da alaƙa da sujada amma ba sujada aka faɗa ba sannan in ɗauko kissoshin mutanen da suke da alaƙa da sujada sannan in ɗauko hukuncin su in na gari na na gari na in ba na gari na ba shikenan kaga masjidan an gane ko Allah ya faɗi masallatai masu alfarma a cikin alkur'ani akwai masallacin makka inna awwala baitin wudi alin nasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin akwai masallacin masjidul aqsa ko ba karan bane subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil harami ila al masjidil aqsa ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi bayanin sa sune masallaci mafi girma sannan akwai sauran masallatai waɗannan masallatan Allah ne ya izini yace ambaci sunan su a ciki fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu ko yusabbahu تسبح له قراءات له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كان بيوت يكراس وأن نجد جنة الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تارد شوى دورارينا الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض أما سيكيد مسلاتي تشريفا لها sannan kuma mafi zalunci daga cikin mutane shine wanda ya hana ambaci sunayen Allah ya hana ai sallah ko ya zo ya rushe masallaci gaba ɗaya domin akwai al-kharabul hissi akwai al-kharab al-ma'nawi wa man azlam mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi harab fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim sannan Allah ya nuna mushriki bai dace ya raye waɗannan masallatai ba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr kuma in babu imani to shigantaka ta da yi cikin masallatai wa ma kana salatuhu inda albayti illa muka'an wa tasbih al-mawdu al-qur'ani bari bari bakin nan sai mu je zuwa ga mawdu'i na biyu wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibuna rantsuwa da Allah akan ƙarya akwai wanda zai rantsi akan gaskiya to kaga rantsuwa kalmomin da sun ka zo na rantsuwa a cikin al-qur'ani na al-hilf akwai kuma kalmomin da ma'anarsu alƙasamu misali amma kuma ba alhilfu bane kaga daga nan ka samu maudu'i hukuncin rantsuwa da kuma kissoshin rantsuwa to kaga nan guda zan ɗauka shine waɗanda suka yi rantsuwa da Allah akan ƙarya munafikai suna ciki wala yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakadibuna maqaryata ne to shedan ma ya rantsuwa da ƙarya akan ƙarya Allah ya ce wa qasamahuma inni lakuma laminal nasihin to wannan ƙaryar da munafikai suke yi Allah ya ba mu labarin har kiyama in sun ji sai su rinci ma Allah da akan ƙarya an gane ko yau mai ba'athumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum saboda sun lalace har da Allah sai sun yi mai ƙarya wallahi rabbina ma kunna mushrikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa in ka gane mutum maci amana ne ka tabbatar maci amana ne to koda kaga alamun ustadu ustadu na kuma koda ya rantse maka da Allah wallahi in ka gane mace a barna kai da shi dan gashi na Allah nuna mana wasu na rantsuwa da Allah akan ƙarya bal ma wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun akwai wanda ya san ƙarya ke kuma ya rantse da Allah to dan bi za ka yarda da shi shi ne ya gitta sunan Allah ya rantse da Allah a biya mai bukata ta duniya kuma ba a gitta sunan Allah dan a saba ma Allah wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiul alim malam muji aya ta gaba la takun fihi abada
لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taqum fihi abada kakka tsayo a cikin wannan masallaci har abada la taqum la annahiya ce taqum fi'li mudari'i majzumi bila annahiya wa alamatu jazbihi as-sukuni fihi a cikin wannan masallaci asalin shi la taqum fihi abada domin qama yaqumu ne asalin shi qawama yaqumu to sai an ka shafe alif tunda alif ce an maida ta qama sai an ka ce yaqum to baka ce la taqum iltaqa sakinani almimu wal wawu sai an ka shafe dai daga cikin su la taqum fihi abada Allah cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka tsayu mai jalali ne ce la tusalli kina ake nufi kakka yi sallah fihi a cikin wannan masallaci abadan har abada wannan ya nuna kalma ta abadan ana amfani da ita da abin da zai zo gaba ba abin da zai zo baya ba amma suka ce akwai su larabawa can ba a rasa ba suna amfani da ita da abin da ya wuce to kaga la taqum fihi abada khalidina fiha abada ba a amfani da ita ga abin da zai ya wuce amma kaga ya ce ana ma qultu hadha abadan ko ba ka nan bane to wanka sai an ce akwai larabar da ke cewa kanan to labasa ne ana ɗaya ne muka abubuwa amma da ya san ba shi ne larabcin ƙwararri ba amma daga nan abudan kuma ba wai ya tsaya ne ga larabci ba ya rubuka da dama sun yi amfani da kalma da kaji bahaushe ya ce har abada bai ko ba kanan bane kaga lamari ya ɓaci da zabarmanci ma in ka ji mutum ka tambaye shi abu ya ce maka abada wallahi bai yiwa ita kanka kamar balarabe da in ka ji ya ce Allah ghalib to wallahi ba ba ta lubana almuhimmu la taqum fihi abada yace fa arsala jama'atun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata jama'a hadamuhu suka rusa wannan masallacin wa harraquhu suka kona shi wa ja'alu makanahu kidasa suka sanya shi ya koma matsayin wurin bola inda ake zubar da shara tulqa fihi aljiyafu ana jefa aljiyaf jam'i ne na jifa shine wato kace masai ko kuma mushi Allah ce to la masjidun ussisa lalle tabbas masallaci la masjidun wasu ka ce allamu lamu libtida'i kenan la masjidun ussisa shi masallacin ussisa ala taqwa a haqqu masjidun shine mubtada wato a haqqu shine khabar wasu ka ce a'a la masjidun allamu ba lamu libtida'i bace lamul qasam ce ai wallahi la masjidun ussisa ala taqwa a haqqu an taquma fihi masallacin da aka gina akan taqwa kenan ussisa buniyat qawaiduhu wanda aka gina wato kace tushensa ko tubalinsa ala taqwa akan jin tsoron Allah min awwali yawmin an gane ko tun daga ranar farko an gane ko wudi a yawma halalta bidaril hijra wannan masallacin an aza shi ne a lokacin da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauka bidaril hijra gidan hijra ita ce ni Madina shi yasa ake kira Imam Malik imamu daril hijra yace wa huwa masjidu quba shine masallacin quba da an ka ce wudi'a an ka ce wudu a yau mahalarta bidarin hijira wa huwa masjidu quba shine masjidun usisa ala taqwa kama fil bukhari in ji mai jalali ne ce kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari a haqqu shi ya fi cancanta minhu daga wancan masallaci mummunan masallaci an taquma ai bi an taquma bi an tusalliya kai sallah fihi a cikin shi ma'ana masallacin quba shine ya cancanta ka je kai sallah ba shine fi cancanta ba dan wancan masallaci masallacin munafikai ne ba a gina shi don Allah ba dan haka ba a cewa shi ne fi cancanta na kuba ya fi cancanta don wancan bai cancanta a yi sallah ba wancan rusa shi da a yi a kona shi za mu zo bayani don wannan ayatar da sauran bayanai gobe Allah kai madare sai Allah ce fi rijalun a cikin wancan masallaci na kuba kenan cikin masallacin kuba akwai mazaje yace humul ansa su ne mutanen madina yuhibbuna an yatatahharu suna son su tsarkaka kenan asalin shi an yatatahharu matsayin maf'ulun bihina يحبون فعل وفاعل أن يتطهروا ده أن يتطهروا مصدر منسبق يحبون التطهر سنة سن سركك أبا سكا أن يتطهروا يسا بكاو سنة با سكاو فيه سبو ده طهارة أبو تي أنا بكاتا تيو ده بوبي جيبي ده غاتا إن كاي سو ده بي إسابا سكاو فيه يحبون أن يتطهروا يو ده بوبي سنة سن سركك كمتاني سركك سي الله تي والله يحب المطهرين الله yana son masu ɗahara ko ba ka bane masu tsarkaka kenan wallahu yuhibbul mutatahhirin na asalin shi sai an ka dauki ta'un aka sanya ta cikin ta'un a cikin yaren larabci kuma haka aka karanta ay yufibuhum ana sakan ka musu kaga nan yayi fassara ta ɗan asha'ira ina fata mace ni an ce Allah yana son su ya ce Allah yana sakan ka musu a'a bayan Allah yana sakan ka musu Allah yana son su ya Allah yake son su ban san yadda Allah yake soyayya ba dan zakin Allah ya bambanta da zaki ba bai dace in kalli a'a dan adam in yana son abu ai yana iya yayi ya kauce ko to an ka ce Allah yana so sai suna dibe a to kenan kuma soyayya a babu matsala Allah ce yana so ko kai Allah sanin Allah na da zaka ce ma Allah a Allah baka so yuhibbuhum wa yuhibbuna yace suna son shi yana son su kakka ce Allah bai so a'a Allah yana so ya Allah yake so wallahi ban sani ba amma dai yace yana so kuma wallahi na yarda ina fata an fahimce don haka wannan fassara mu yi hattara da ita shi yasa nan jalalaini daga suratul fatiha har abin da ya kawo suratul isra waye yi shi imam suyuti daga nasi zuwa can imamul mahalli to nan wajen imam suyuti ne dan haka duk da yake ya ya kawo wannan kuma cikin Allah ku ga yana fassara irin wannan ya kamata a yi hattara ɗaliban ilimi kadiba cikin wani littafi ana kiran shi sahihu jalalaini sun bi shi duk inda ya samu sabani da akida suna yin tambihi akan shi ina fata an fahimci imamu suyuti yace yusibuhum nan mun ce ba shi bane fihi idghamu ta'if al-asli fi ta'i kenan da anka ce yuhibbul mutatahhirin an doki ta'un an sanya ta cikin ta'un sai anka ce mutahhirin yace rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima yayi riwaya fi sahihihi a cikin littafin sa an uwamir bin sa'ida daga uwamir dan sa'ida annahu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da mince Allah su tabbata a gare shi yace ya tambaye su kina annahu sallallahu alaihi wasallam atahum fi masjid quba manzo Allah ya zo musu a masallacin quba fa qala sai yace inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki qad ahsana alaikum as-sala'a fi at-tahur an gane ku fi at-tahur Allah ya kyautata yabo gare ku a cikin sha'anin sarki fi qissati masjidikum a cikin kissan masallacin ku fama hadha at-tahur alladhi tatatahharuna bihi wai wannan da tsarki kuke yi har Allah ya yabe ku an gane ko sai ku kalu sai suka ce wallahi ya rasulullah wallahi ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka ma na alamu shay'an ba mu san wani abu ba illa annahu sai dai cewa kana lana jiranun min yahud muna da makwabta daga yahudawa suna nufin musulmi daga cikin su irin su Abdullahi bin Salam wa kanu yafsiluna adbarahum suna wanke bayan su min al-gha'id idan suka yi kashi fa ghasalna kama ghasalu sai muka wanke kamar da suka wanke wa fi hadithin rawahu al-bazzar akwai hadith hadisin da bazar ya ruwaito faqalu sai sun kace nattabi'ul hijarata bil ma idan muka wanke kashi da duwatsu muka goga da duwatsu zamu sa ruwa amma wannan bai inganta ba faqalu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa zaka to wannan shine abin da sa Allah ya be ku fa alaikumuhu ku dage akan shi to cewa ana hada duwatsu da ruwa malaman hadisi suka ce bai inganta ba gobe idan Allah ya kai mu da rai insha Allah za mu zo da wannan bayanin sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh